بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وعجل أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك ووفق علينا رزق بعيد رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك وجعلنا ما علمتني تدخله إلي عند عبدك إليه ولا تنزل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Allah yana magana da kafiran Makka da Allah ya ce fa'in lam yastajibu laka idan ba su amsa maka ba ruwa aka bin itiyani da kitabi kiran ka da kai cewa su kawo littafi wanda yake nuna cewa kai ba a kan tafarkin Allah kake ba ko ko littafin da yake a hadamin ma wanda yake a taura da alƙur'ani shari'a malam Allah ba yake nuna a wawo da kasan cewa suna son soyayya zukatan su ne fi kubure cikin kamuncin su to Allah ne ya kawo wannan aya domin ya yi raddi ga su kafiran Makka walaqad wasalna lahum alqawl Allah ya ce wallahi haqiqa mun sadar da fashi na alqur'ani ga kafiran Makka wasalna ay bayyana lahum alqawl mun bayyana musu magana na alqur'ani لعلهم وسيلة لشيء هم يتذكرون ذاك وعزوه ويؤمنون بذاك سبحان الأشياء نعم
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله وتنتبك باس للكافي كافم سوى القرآن سورة يهود النصارى kuma su kan nuna nuna masu ba da gaskiya ne ji da wannan alƙur'ani aiba amma ba wa dukkan yawan wato ahlul kitabi ba domin nazarar wannan aya ta zama ne fi jama'atin asilan rumuna yahudi shi wasu jama'a na yahudawa da suka musulunta ka abdullahi ibn kalamu wa ghairi kamar abdullahi ibn kalamu da wani sa wa minan nasara da kuma wasu jama'a na nasara kajiru milan habashaki da suka gabato da tsakar sha a wasu habasha amma sun su milan shami da tsakar sham suke waɗannan da suka zo da suka ji alƙur'ani ya dace da abin da yake hannu su na asara da jinjira ba su wata wata ba suka yi jinkiri a wata ba yi jinkiri ba suka miƙa wuya suka karɓa addinin musulunci kamar da imamu kawo da yake kauluhu nazalat fi jama'atin aslamu min al-yahudi qala ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce nazalat fi samanin min ahli al-kitab ita wannan aya ta alladina adama hum al-kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna ta sauka ne a cikin wasu mutum 80 na ahli al-kitab arba'una min najran mutum arba'in da cikin tamanin daga garin najara da mai kiristocin da faran najara wa tsunami wa talatu na minar habashai mutum talatin da biyu a cikinsu kuma daga kasar habasha da kiristoci ne na habasha wanda ma da yau da na hajji sham mutum takwas kuma sun fito daga yankin kasar sham kuma dukkan su zufa ba tare da wani ya fi da zuwan wani ba Allah ya kawo su domin madina lokaci guda wakila a wani kawai aka ce inna halaga min fi arba'in rajula ta sauka ne cikin wasu mutum arba'in ƙadimu da suka gabato madina ba a jafaru bin abi talib tare da sayyidina jafar bin abi talib min al-habasha daga garin habasha amanu bin nabi dukkan su kuma sun ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sababin nuzul a dalilin wannan ya ku dacewa da siyakin ayati din saboda an ce allazina ataynahu kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna ya wanda da ba su yi imani tun a habasha tare da sarkin su na jashi sai kuma suka biyo sai na Jafar ibn Abi Talib don su zo su ga manzon Allah to da suka zo a Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma ra'aw ma bil muslimina min al hadath wal khasasa yayin da suka ga abin da yake tare da musulmin Madina na tsananin bukata wal khasasa da yunwa da talauci kawo ne suka ce ya rasulullahi inna lana amwalan hakika muna da dukiyoyi mai yawa a garin Habasha ka san kiristoci suna tara kuɗi musamman shugabannin su na addini saboda hadiyar da suke karɓa a wajen mabiyan suka ce muna da dukiya mai yawa fa in azinta lana idan kai mana izini in sarakuna za mu juya mu koma habasha da ji ina bi alwalina mu zo da dukiyoyin nan namu hawa sai na bi har musulmi da zai taimaka wa ɗan uwan musulmi daga alwasa su taimako hawa sai na bi har musulmi da zai taimaka wa ɗan uwan musulmi da wannan dukiya fa azina da wannan zalla sai ya musu izini fansara su sai suka koma habasha fa a tau da amwani suka zo da dukiyoyinsu da yawa rawa kauya musulmi da suka taimaka wa musulmai da ita musamman muhajirai wanda suka bar gidajensu da dukiyoyinsu a garin Makka wal maqsud min qasdi haula a wato abin nufi na ambatan waɗannan ahlul kitabi as-salatu alaihi Allah yana nufin yayi gabo ne gare su wal fakhru bihim da kuma yin alfahari da su ala mushrikina ko mushrikai wanda suka ke yin imani da gaya muku ga yahudu da nasara nan wanda aka ba su littafin yin kabul yin tun gabanin alkur'ani sun gashi sun zo yuzuru da bai rana aka sun sun ba da gaskiya ne na'am
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا
waɗannan ahlul kitabi Allah ce wa idza yutla alaihim idan aka karanta musu alqur'ani qalu sai ku ce amanna bihi mun ba da gaskiya da shi inna wa laqu min yadan da cewa shi wannan alqur'ani gaskiya ne mun rubuta da wannan ubangiji inna kunna haqiqa cewa mu mun kasance min kauri tun kafin ma mu zo na alƙur'ani musulmi na mu masu miƙa wuya ne ai wacce da masu kaɗai da Allah amma mu kawo ya ce ma'ana abin da suke nufi ga islamu na musulunci mu yanzu da muka yi da alƙur'ani da yin sai gudun da tafiyar dama ba samu wani wani ruwa ruwa dukkan jima'in da na wannan addinin musulunci da muka karɓa guda ma ya dace da abin da yake hannunmu لا الدين المسلم لا التوراة لأن في كتبهم والمسكين تتفوق ما التوراة بالإنجيل صفة النبي أو صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونأته لك من نوك وتمسكوا بكتاب يسلمك يقول لكتاب من أسلي ولم يغيروا بمشنجا شبا ولم يبدلوا بمسنيا شبا ثم كنتوكي لا شاب لأنها حبشا sun sun rike injilar su ta asali ba su yadda an canza musu ita ba ila an buƙita rasulullahi har zuwa lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka zo Madina fa da zuwa fi sifati wa awali sai suka duba cikin sifofin manzo Allah da halayensa wannan ma wajen ruwa yayin da suka tarar da sifofin manzon Allah da ɗabi'o'insa guda bi ƙassan ta dace bi ma inda wanda abin da yake hannu su na alkaura azharu ma kana inda hum min al-islam sai suka bayyana abin da ya kasance a hannun su na musulunci inda sun bi manzon Allah kaga addinin su ya zama sun na asali kenan sai Allah ya ce ulaika
أولئك يوفون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce ulaika waɗannan ahlul kitabi da suka yi riko da littafin su na asali kuma suka ba da gaskiya da littafin alqur'ani Allah ya ce waɗannan yu'tuna ajrahum marratayn za a ba su ladan addinin su har guda biyu da imanin bil kitab bayni saboda imanin su da suka da lissa tabbatar guda biyu in nasara ne yayi imani da linjila yayi imani da alqur'ani in yahudi ne yayi imani da taura kuma ga shi yanzu yayi imani da alqur'ani saboda haka za a ba su ladan ayyuka guda biyu bima sadaru a dalilin hakurin da suka yi aiki saboda yin alal amali bi ima a dalilin haƙurin su abu ga yin aiki da waɗannan littattafai guda biyu wa ya zira una bila halatin sai ya ada kuma waɗannan ahalin kitab da suka ba da gaskiya da alƙur'ani suna tunkuɗe mummuna idan aka yi musu bila halatin da kyakkyawa a sai ya ada shi ne maƙulun ya zira una ai wa ya zira una sai ya ada suna tunkuɗe mummuna minhu daga wajen kafirai bila halatin da kyakkyawa ومما رزقناهم ينفقون kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi kamar da kawo habata da suka koma suka ce zo dukiyar nan suka zo suka taimaka wa ɗan uwansu musulmi a garin Madina ai ya tasaddaqu na suna yin sadaka daga ta wajibi ta zakka har zuwa ta tasawuki na'am
وإذا سمعوا الرجل أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
Allah ya ce wa idza sami'u illaka su waɗannan ahlul kitab da suka yi imani da alqur'ani idan suka ji wani yashashshen zance ai ashakma zaki wal azab cutarwa ne da kufar daga kafiran makka أعرضوا عنه زي كوت فوق قبل ولا توتر وقالوا زي بتشوف ما تجاج الناس قوة تبيع من فقر مكانه زي بتشوف لا أعمالنا أيكم لا الدين من المدلين يا تبت كريم ولكم أعمالكم كما كما أيكم كمونا لا da kuke na zagi da cutarwa gare mu ya tabbata gare mu salamun alaikum aminci ya tabbata gare mu amma imamu jalalain yace salama mutarika sallama ta kyalewa ba wai salama ta hiya ba kamar da sauye sai ai irabun wa firakun mun buci daga barin su mun kyale ku la salama ta hiya amma ba wai sallama ta gaisuwa irin ta aminci ba ka gane ai kamar ka ce salamu salamu mun da lafiya lafiya ba za mu ba za mu fiye muku ba da yi tatar baki ko mai mutu ko mulama zakin da suka yi shi ne ma'anar salamun su salamun alaikum kyaliya ta tabbata gare ku la salama ta iya ai salimtum minna min shakki wa gairi kun kubuta daga gare mu mu dai a bakin mu ba za ku ji zaki ba ko wata bakar magana kamar yadda mu muka ji daga bakin mu la nabtaji jahil mu ba ma bukatar jahilai ai la na fahimun ba za mu abokance ba ko mu zauna da su ko mu tattauna da su ba ma buƙatar cece ku je tsakanin mu da jahilai wa babban addini ba na'am إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta wa nazala wannan aya ta sauka ne fi hirsihi sallallahu alaihi wa sallama ala imani annihi abi talib cikin kwatsayin da manzon Allah yake yi game da imanin babbansa abu ɗali mahaifin su sai da na'ali da ja'afa imamu sawu ya ce wa zalika dalilin wannan kuwa annahu lamma habaratu wafatu lokacin da mutuwa ta halarta wa shi abu ɗali dama ya tsufa lokacin da aka aiko manzon Allah yana ba manzon Allah kariya to kuma gashi yanzu yana kwace da cikin ajali har yana cikin halin fita rai جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzo Allah ya bi labarin halin da Abu Talib yake ciki sai ya zo wajen Abu Talib ja abu ne ko ja abu rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo masa yana jiyar ajali wa qala manzo Allah yace ya ami ya kai baffa na qul la ilaha illa Allah ka faɗi kalmar la ilaha illa Allah kalimatan ko so ɗaya ne kalma ɗaya a hajju laka biya inda Allah da zan kafa hujja da ita gare ka a wajen Allah wato da kafa hujja da ita na cece ka a wajen Allah fa qala sai Abu Talib ce ya bin aki ya kai dan dan uwana qad alimtu annaka la sadiqun hakika na san cewa wallahi kai gaskiya kake faɗi cikin wannan addini na walakin ni sai da cewa ni akrahu an yuqala jama'a inda al ina kin a dinga cewa ya yi laki lokacin da ya zo mutu da can bai musulun da ba sai da ya ga zai mutu sannan ya karɓi a cikin musulunci ko ya kusa kalmar shahada walaula an ya kuna alaika wa ala bani abika gababatu ba domin akwai gaba tsakaninka da 'ya'yan bakkofinka ba walaula an ya kuna alaika wa ala bani abika gaba ba ba ali yawa ba domin zai zama akwai gaba tsakaninka da ya'yan bakkokinka ba bayan na mutu da kuntuwa da na faɗi wannan kalma da kalma daga gare wala aqrarta biha aynaka inda al-jiraki wala aqrartu biha aynaka kuma da na sanyaya idaniyarka da ita wannan kalma da kake neman na faɗi yanzu inda al-jiraki lokacin da za mu rabu a duniya bima ara domin abin da nake gani min shiddatu wa duka na tsananin begenka wa nasihatika da nasiharka da kake yi gare ni shi wa shi ne uzurin da ya kawo na shi ba zai furta wannan kalma ba kuma a shaida sannan sai ya rera wasu baitoci yana cewa wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairu adyanil bariyati dina لولا الملامة أو هزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا لا تقوى ولقد علمت حقيقة ناسا بأن دين محمد شيء الدين أنه محمد من خير أديان البرية دينا ينا لك مفي في شيء الدينا تاريخي دينا كالدين يا هدول الدين da mutane suke yi na wannan na bautawa abubuwa yake laular malamatu ba domin tsoron zargi ba idan na mutu za a zarge ni au hizaru musabbatin ko kuma gudun zagi da wajatta ne da ka sami ni sama mai baiwa bizalika da wannan kalma mubinan kuma mai bayyana wannan kalmar a fili a nan ka za shi bayyanawa ne ba a zuciyarsa ya yadda a bakinsa ne Allah ya ba shi ikon furtawa sai ce walakin ni sai dai cewa ni sauka a mutu ala millatil ashiyat da sannu zan mutu akan addinin dattawa eh zuwa yi dattawan yace abu mutalib mahaifin ka kenan wa hashim da kanin babanka hashim wa gani abu da munafi da ayan abu manaf da mutalib da hashim da duk ayan abu manaf ne kuma mata sannan sai ya mutu shikenan ya abin da ya fara فأتى علي ابن هود النبي صلى الله عليه وسلم sai sai da Ali dan Abi Talib dan shi Abu Talib din sai ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu yace wa Annabi abuka zalu kadmata fataccen bakon nan naka ya mutu kaga ana aika wata ya ce fataccen uban nan nawa dan me zai jingira manzo Allah bayan kai shi ya yi ai sai ka sai fataccen babanka ya mutu ba fataccen babban ka ya mutu ba kafin shi manzo Allah da ya ji da ya ga ya ki fuka wannan kalma ga kuma tsananin tausayin da yake yi gare shi ya yi ya yi ya fuka wannan kalma yana ta kawo waɗannan uzuroruka ƙarshe manzo Allah sai ya tashi ya fita da gudu ba ba ya nan yalo ya bar gurin ya tafi gida sai sai na abu kuma ya zo bayan sa yace masa abuka babu kalmata fataccen babban nan naka fa ya mutu قال له sai manzo Allah ya wata idan haka waji to ka je ka turbude shi ya ce ka je ka binne shi ba ma da ce idan fanzu ba ya ce idan hawari ka je ka turbude shi ko ma yaya ne kuma da ba a gaban maka ne ba maganar wankan gawa ba maganar likabani ba maganar sallar gawa duk wanda ya rasu ma kawai ko na lafiya ake a binne shi ai bayan an je madina ne aka shar'anta sallar gawa da yi wa gawa wanka da likafa ne da duk abin da ake yi suna na khadija da suka lafi a maka duk haka aka bunne to sallar ma ta bunne la ka samu ka yi malakar a kanka daga da har ku zo da wata gawa za ka sallace ta sallar farillan ma a goye ake yi to sai da aka yi hijira ne aka shar'anta sallar gawa imamu sawu ya ce wa ma taqaddama min annahu lam yulin abin da ya gabata na waɗannan lafazozi da wannan jawabai da abu ɗalib ya yi cewa dai lamunin bai yi imani ba hatta mata har ya rasu ya ce huwa sahihu shi da kawai ingantacce a wajen ahlus sunnati wal jama'a wakila amma wani kauli aka ce innahu ubriya an raya shi wa aslama kuma ya musulunta summa mata sannan ya rasu an ce manzo Allah ya rufe ubangijinsa ya kayar masa shi ya lakana masa kalmar shahada sannan kuma sai ya koma ya rufe wa naqala hadha wa naqila hadha al-qawl an cirato wannan magana na musulmin Abu Talib da aka yi bayan an raya shi alba'adu sufiya daga shashin sufayi kuma abin da yake kalfafa wannan kauli a lokacin da manzo Allah ya Isra'i da Mi'raji da ya dawo shi da na Abbas ibn Abdul Muttalib ya zo ya zauna a gefen manzo Allah yana ji manzo Allah yana ba da labari har manzo Allah ya ba da labari ya shiga aljanna ko ya leka aljanna ya ga akasarin yan aljanna talakawa ne ya leka wuta ya ga akasarin yan wuta mata ne ya gama ba da labari sai shi a sayyidina Abbas sai to ya rasulullahi ka ba da labari ka ne wuta ka ne aljanna banzu ka ba da labari ina dan uwa na Abu Talib tunda wanka ne shakikin sa sai ce a Abu Talib ni na wuce shi tsakanin wuta da aljanna yana bacci ya rasulullahi mutumin da ake masa azaba ko ta duniya sai zai iya yin bacci balantana azaban lahira sai to ya rasulullahi in ajin lahira ko kai baka sai ya kai shi ba ni zan cece shi wannan abu da shi sayin na abbas ya faɗa kenan to amma dai kauli ingantacce wanda shi malamai ahlu sunna wal jama'a suka tafi a kai lam yu'min hatta mata huwa sayyihu shi da kauli ingantacce shi ya sa ma imam malik a mazhabata ya karanta ziyarar kabarin abu talib za a ga mutane suna zuwa su ziyarce shi amma dai a mazhabin malikiya makaruhi ne saboda wannan kauli da ya rinjaya cewa ya rasu ya rasu bai kusa kalmar shahada to a dalilin wannan kwaɗayin da manzon Allah ya nuna da yawan su bai musulunta ba bai furta kalmar shahada ba manzo Allah sallama har ya shiga damuwa kamar yadda wannan ya zo a cikin hadisin muslim wa bai akal da muslim wa bai hu an abi hudara ta kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abihi manzo sallama ya ga wa fa shi kullu la ilaha illallah ka faɗi kalmar la ilaha illallah ashhadu laka yawmal qiyamati da zan yi maka zan maka shaida a gaban Allah ya tashi alkiyama cewa na taɓa jin ka faɗi la ilaha illallah qala sai abu dalbi ne laula an tu'ayyirani li sa'u quraish ba dan ina tsoron kar matan quraishawa su zage ni ba ya kunna da dinga cewa inna huwa amalahu ala zalika aljaza'u raki ne ya dauke shi ya fita wannan kalma kace ba dan wannan ba la aqratu biya aynaka da na sanya idaniyarka da wannan kalma فأنزل الله وأن الواحد إمام مسلم قال الله يقول الله الله سوى إنك لا تهدي من أعظم ya rasulullahi lalle cewa kai ba ba ka iya shigar da duk wanda kake son hidayar ka mun shiryar da shi walakin la ya hadi man yasha sai dai Allah ta'ala shi ne ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu Allah shi ne masani bil mu'tadin ga waɗanda suke shirya waɗanda za su shiryu Allah ne ya san su shi yasa yake ba su shirya wanda kuma zai shirya wasu Allah zai kare shi har ya mutu ba tare da ya samu shirya ba amma malamai suka ce wannan aya a zahiri ta kamar tana tanakuri da ayar da take cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ai manzo Allah kuma aka gaya na an ce innaka la tahdi man ahabbaka sai kuma an ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim har ma aka ce siratin lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardh ala ila Allah tasiru al-umur ko to nan an ce la ta hadi man ahbab to kuma an ce wa innaka la tahdi hada lamul qasim lalle cewa kana so rani la wallahi tahdi kana shiryarwa ila siratul mustaqim zuwa kafarki madaidaita to malamai suka ce babu tanakuzi a cikin waɗannan ayoyi eh shi a hakika Allah shi ne mai shiryarwa amma yana danka shiryar a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun manzan Allah ake samun shirya wasu malamai kuma suka yi misali suka ce kamar ɗaki ne da aka gina shi aka masa ƙofa ba wundu sai wani ya shiga ciki ya sa fakata wani kuma ta baya ya zo ya sa faɗo ya kulle to kaga a cikin biyun nan idan aka buɗe kwaɗo in na ciki bai zare sakata ba ɗaki ba zai shigo ko in kuma na ciki ya zare sakata in na waje bai buɗe kwaɗo ba ɗaki ba zai shigo to wanda ya sa kwaɗo a zuciyar bayi ya kulle shi ne Allah madaukakin sarki a wanda ya sa sakata ta ciki ya kulle zuciyar bawa ta ciki shi ne alhaƙu ta mara kwaɗo sai kuma ya ba manzo Allah kwaɗo da mukulli shi kuma ya kulle ta baya to idan Allah ya so bawa ya shirya sai ya zare fakata ta ciki sai umarci manzo Allah ya sa babuɗi ya buɗe fa kafin kowane abin yana da sababi Allah yana aikin sa yana gudanar da ayyukan sa ne da sababi saboda haka riko da sababi ya zama dole ne ga musulmi ka dogara da Allah amma ka riko da sababi to sababin shirya shine manzon Allah wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim amma a hakikanin mai shiryarwa shine alhaqu tabaraka wa ta'ala to nan wannan aya tana magana a hakika ne innaka la tahdi man ahbabta amma ayar wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ita kuma tana magana ne a majazi ya halatta a da shiriya ga manzon Allah amma shiriya hakikatan tana hannun Allah walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi da yake shiryar da wanda ya ga dama وهو أعلم بالمتدين كما الشيء مثلي كما تشريع وقالوا
وقالوا إن نتبع هدى معك فقد تبين أرضنا أولم نمكن لهم عربا لم تجبر إليه ثمرات كل شيء تجبر إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم وقالوا أي قوم متاننسا صلى الله عليه وسلم sun kafiran Makka daga cikin su akwai Harith ibn Usman ibn Nawfal ibn Abd Manaf suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce masa inna na'lamu annaka alal haqq wannan masu dama dama da cikin mushrikan makka suka waro kansu suka zo suka samu manzon Allah suna ganawa da shi suka ce masa mu mun yarda mun san cewa akan gaskiya kai walakin na na kamu sai dai mu muna jin tsoron initta ba naka idan muka bi ka muka bar addinin mu na gargajiya muka bar addinin da ka zo da shi wa khalafna al-arab muka saba wa larabawa ومن الله أن يتخطفون من أرضنا kan zo su dinga warce mu daga ƙasar mu ta makka wato kan zo su yaƙe mu su murƙushe mu inda mu mutanen makka ba za mu iya yaƙar dukkan larabawa mu abin da ya hana mu gaskata ce na a zahiri mu bi ka muna tsoron muka gaskata ka muka karɓi addinin ka to kan sauran larabawa su zo su warce mu min arabina daga wannan ƙasa ta wato su zo su yaƙe mu su kama musu bautar da musu mai da mu bayi kamar sun warce mu shi ne Allah ke babu labari a nan wa ƙalu ai ƙaulu mutanensa suka ce in in na tabi mu guda ma'aka idan muka bi shirya tare da kai ka ga nan sun yadda shirya ce yake tare da ita in har muka bi shirya tare da kai to za ka tsaku za a kauce mu ko za a warce mu min arzina daga ƙasar mu ai nunzaku za a tuɗe mu ha daga wannan gari na mu jisu'ati da gaggawa tunda kamar warcewa alkatfu din alkatfu shine warce abu nusakatan min ardina sai Allah ya ce a wannan bakin da hum haraman amina da su mutanen makka har ka yi tunanin wani zai iya zuwa ya yaƙe su ko ya fitar da su a garin makka shin babu muka tabbatar musu da harami aminan wanda yake mai amintarwa ba ya amanu da fi min al-higarati wal qatl da suke samun aminci a cikin wannan harami na makka min al-higarati daga hare-haren yaki wal qatl da kuma kisa alwaki aini wanda waɗannan abubuwa guda biyu al-higara wal qatl suna afkuwa min ba'dul arabi daga shashin larabawa la ba'din ga shashi larabawa wancan gari su je su yaki waɗannan su murkushe su su ma waɗansu in sun tashi je wasan wanda suka fi ƙarfi su mulkushe amma wannan gari na maka ba wanda ya taɓa kuskuren cewa zai kawo masa hali ballantana har ya yaƙi mutanen cikinsu yanzu wa mu muka tabbatar musu da wannan harafi ko wanda yake amintar da su bayan haka kuma yujiba ko kijiba bin fauƙaniya wata hataniya tujiba da ake jawowan samaratu kulli shay'in ‘ya'yan itatuwan dukkan wani abu da ɗan itaciya ana jawo shi idan zuwa wannan gari na Makka. Kuma har yanzu wannan mu'jiza tana nan. Garin Makka ba irin ‘ya'yan itatuwan da ba. Hatta wanda ba a samu sai a lokacin zafi in ka je da sanyi a Makka za ka same su. Wanda ba a samu sai a lokacin sanyi in ka je da zafi za ka same su. Kuma na ƙasashe daban-daban sai ka ba. saboda Allah ne ya ce tujiba ilai samaratu kulli shay su kuma ba kasar noma ne da su ba ba kasar da take karɓar tsiro har ta fita da yayin itatuwa ne da su ba ai min kulli aubin ana jawo yayin itatuwa na dukkan nau'i yayin itatuwa min kulli aubin daga dukkan nahiya aubin din na kamar komowa ne inda ake zuwa a dawo بل إن إلينا إيابهم وذهابا وإيابا رزقا وانا أرزقين إذا بك يموت من لدنا لقوتهم إن جاء الله أي من عندنا ولكن أكثرهم إيدي يوى يوى متانا مكة لا يعلمون بابا أن ما نقول أظن مكي فتن حق كالكيان شيء فعل سكي أورام وإن سكى مسلمين سكى بمن ذا الله وضع فيه زوا في عجيز وكم أهلكنا وكم أهلكنا من
ƙaryace da yawa fa mun hallakar da alƙarya urida bil qaryati ahluha ana nufin mutanen alƙarya Allah ya halakar da su fadrafin ma'ishata da suka yi a butulci na ni'imar da Allah ya musu ta rayuwa ai aisha rayuwar da Allah ya ba su bai dafi da suka ci yin imani suka butulcewa Allah sai muka halakar da wannan alƙarya da mutanen cikinta fa tilka masakinuhum Allah ya ga biranen zaman su can yana nufin adawa da samudawa lam tuskanni ba da har yanzu ba a zauni wannan gurin zama nasu ba bayan an halakar da su illa qalilan sai dan kadan shi ma lil marati da mai wucewa ne in hanya ta zo wato ta biyo da shi ta wurin zai ɗan ya da zango yau mai tsawon yini guda au ba da ko kuma na biji shi ma ba wai a mai da gurin wajen zama na dindindin ba tun da aka halakar da adawa da samudawa Allah bai kaddara wasu za su mai da gurin gari su wasu wani abu ba har yanzu saboda mai Allah yana so ya bar gurin ya zama aya ne ga wanda za su biyo baya shi yasa Allah ke gaya wa su mutanen Makka ai da yawa mun halakar da mutanen da suka gabace su da suka yi butulci ni'imar da Allah ya yi musu ga gidajen su can kuma sun sani tun da hanyar su ce ta zuwa sham lam tuzkan min ba'dihim ba a zauni wannan guraren ada da samudawa ba bayan an halakar da su illa qalilan sai dan kadan zaman da bai wuce ya da zango ba Allah ya ce wa kunna nahnu walidin sun kasance mu ne magada minum daga adawa da samudawa nan mu muka gaje wajen su kuma muka hana kowa ya zauna wa ma kana rabbuka Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijin ka fa ya rasulullahi bai kasance yana halakar da alƙaryatu ba jam'u ƙaryatu bi zulmin min ha dalilin wani zalunci na mutanen wannan alƙarya Allah ba zai halakar da su ba ko da su yi kafirci hatta ya kasa fi ummi ha rasulan har sai ya aiko manzo cikin uwar wannan alƙaryatun ummi ha anan shine a azam ya mafi girman garuruwa domin Allah baya tada annabi a ƙauye sai ya dubi garin da ya fi kowanne girma a yankin mutanen da ake so aiko musu manzo sai ya tada manzonsa daga cikin wannan gari mafi girma a azami ya mafi girman wannan alƙaryatu shi ya sa imam sawu ya ce kauluhu ai a azami ha waliyar mudun su ne birane su ne ummi haɗin bin nisbati in an danganta sai ma hawalaya ga garuruwan da suke kewaye da ita to fadarat adatul lahi al'adar Allah da ma ta gudana an yi asar rasul yana aiko manzoni min ahlil mada'in daga cikin mutanen birni a cikin yan birni Allah yake ta da manzo bi annahum domin mutanen birane a aqallu sune mafi cikar hankali wa aqallu kuma mafi lura wa yatba'uhum ghayruhum kuma shine mafi koki wa'yan sun su su ‘yan ƙauye da ‘yan ƙananan garuruwa idan annabi ya tashi a babban gari za su yi sauƙin bi a kan a ce annabi a ƙauye yake a ce ‘yan birni kuma su bi shi. Kaga za a ce su ba za su bi ɗan ƙauye ba wanda bai waye ba. To hikimar Allah bai taɓa ta da annabi ɗan ƙauye ba. Malamai suka ce hatta faɗin Allah a ƙisar annabi Yusufa da annabi a ƙugun ‘yan wanda suka zo Misira. annabi yusuf ai yake musu wa ja'a bikum min al-badu eh yana gode wa Allah da yazo da ku daga kauye al-badu ai kauye ne to walawan suka ce hakika kan'anin ba kauye bane amma an akwatanta ta da misra to za ku zama kamar kauye amma ba kauye bace kamar yadda nan Allah ya ce hata ya kaza fi ummi ha rasula ita ma kan'anan a cikin garuruwan da suke kewaye da ita ba garin da ya kai ta girma shi yasa Allah ya tada annabi ya ugu a cikin wannan gari to amma da aka bar yanki aka yi tafiya mai nisa ko kuma aka samu garin da ya fi ta girma shi ne Misra ya fi ta tarihin da tun annabi Musa da Fir'auna ko oho ashe annabi Yusuf muke magana bayan ta ne aka yi annabi Musa to Misra ta fi kan'ana girma sosai shi ya sa annabi Yusuf ya gaya wa babansa da ƴan uwansa cewa wa ja'a bi kullil al-fajr mun ba da Allah daga shaytanu bai yi wa bane yake wace amma a hakika ba wai kauye bane an kwatanta ta da garuruwan da suke kewaye da ita saboda Allah ya ce haka ya ba su fi ummi ha rasulan baya halakar da kafirai na garuruwa da suka zalunci kawunansu da kafirci har sai ya ta da manzo daga cikin gari mafi girma daga cikin waɗannan garuruwa na alƙaryatu ai wata aya Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zamanto muna azabtar da kafirai ba har sai mun aiko manzo in an karyata shi ne an ki a yi imani da shi to a karyar sun rikenar da annabin da masu imani wanda sun karyata kuma a hallaka su sai Allah ta sai mun aiko musu manzo a cikin gari mafi girma ya tulu alaihim ayatina da zai dinga karanta musu ayoyinmu wa ma kunna buhi shirkura Allah ya ce ba mu zamanto muna halakar da garuruwa na kafirai ba illa wa alwa zalimuna sai ya zamanto mutanen garin sun zalunci kawunan su bi takazzibi rusuli da ƙaryata manzannin Allah wa ma utitu وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير معذبين أفلا تعقلون na'am wanka bayani a dalilin da ya sa ma Allah ya kira masa ummul qura uwar alƙaryatu saboda ya tada manzon Allah a cikin ta ko da a lokacin akwai garin da ya fi ta girma to maka ita ce uwa a wannan garin kowanne shi ya sa imamu zawaji wallan ma kama nabi sallama mas'utan bi jami'il khalqi yayin da manzo Allah sallama ya kasance mas'uta abun aikowa ne da jami'il khalqi ga dukkan halitta ba wai mutanen wani yanki kadai ba ko wata kabila kadai to kana da baladu afdalul biladi ala al-intilaqi sai garin sa na makka ya zama shi ne mafificin garuruwa ala ilaki abu sawawai ta wa qabilatu qabilat ta ta quraishu ta zama ashraful qaba'il mafi girman qabilu a daraja ala ilaki saboda Allah baya aiko mutum mai naƙasa ko mai tawaya ko ta hankali ko ta jiki ko ta ilimi zuwa ga mutanen da sun fi shi hankali sun fi shi cika sun fi shi kamala saboda mai kar a rena manzancin da ya zo da shi ko a yi suka gare shi a dalilin manzancin da ya zo da shi sai Allah ya ce wa ma utitu min shay'in duk abin da abu aka ba ku na ko menene to fa mata'ul hayatid duniya wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya muzinatuwa da kuma kawace kawacen duniya tabatta'una da kuke jin daɗi da shi a duniya wa tazayyaru da bihi kuke ado da shi a duniya ayyama hayatukum ya kwanakin rayuwarku ta duniya sun ba ya kula sannan sai ya tsari ko ma me aka ba ku in dai ba a ba ku shirya ba to ƙarshen sa dai iya duniya ne sun ba ya kula sannan ya tsari wa ma inda lahi amma abin da yake wajen Allah da kafirai za su yi imani na sakayya na lada khairu shine mafi alheri akan abin da aka ba su na jin daɗin duniya wa abuka kuma shine mafi wanzuwa tunda rayuwa ce ta har abada a ranar lahira a fala ta ake nuna bitani ko a fala ya ake nuna biliyari yanzu ba za hankalta su gane annal baki abin da yake wanzuwa shine gidan lahira kairu shine mafi ainihin min alfani daga abin da yake karewa shine mata'ul hayatid dunya wa zinatuwa jin daɗin rayuwar duniya da kuma kawace-kawacen duniya eh da yake khairun wa abuqa ai abin da yake wajen Allah na lada shine mafi wanzuwa ai da'imun madawwami ne bi dawami la da dawamar Allah idan ka san Allah madawwami ne to haka ni'imar lahiya ita ma madawwami ya ce Imam Sawu yace wa taqdiru abin da wannan aya take kaddarawa cewa a tarakkumu tadbira fi ahwalikum yanzu ku kafiran maka fa bari lura da tadabburi cikin halayenku ga annabi an aiko muku yana kiran ku zuwa ga shiriya zuwa ga aljanna ku kuma kun dage ku dai a barku ku ji daɗin ku na rayuwar duniya ku yi abin da kuka ga dama fala ta nuna ba za ku hankalta ba ba man asar alfaniya alal baki duk ta wanda ya zaɓi mai ƙarewa ita ce duniya alal baki akan mai wanzuwa ita ce lahira to fala akala inda wannan babu hankali a tare da shi ko abu biyu ne aka zo aka baka zaɓi wannan zai ƙare amma yana da yawa wannan kuma zai daɗe zai wanzu zai dawo ba zai ƙare ba har ka mutu ka bar shi a duniya amma shi kuma kaɗan ne in kana da hankali wanne za ka zaɓa ai za ka zaɓi wanda ba zai ƙare ba ko kuma malaman da suka ce a kaddara gidan aljanna shine a duniya gidan duniya shine a lahira amma na duniya zai kare wanda aka gina ta kamar aljannar lahira din amma gidan aljannar da aka gina shi da tako da gini irin na duniya shi kuma zai dawwama to ya kamata mai hankali ya kare na duniyan nan duk kyansa ya haƙura ya zai samu na lahira madawwamin duk ƙasƙancinsa to ballantana kuma na lahirar ya lullunka na duniya babu haƙi ma duk wanda zai zaɓi mai ƙarewa alal baki a bisa mai wanzuwa to fala akala inda hu babu hankali a tare da shi an yi sa Allah yake ce musu bal tu'siruna al-hayata duniya kuna zaɓin rayuwar duniya ne kawai alhaji kuma wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta ce mafi alheri mafi wanzuwa wata aya kuma ce fa amma man daga wa asar al hayat ad dunya amma wanda yayi tsagawa ya zaɓi rayuwar duniya ya fifita duniya akan lahira to fa innal jahima hiya al ma'wa wutar jahim ita ce makoma gare shi to duk wanda zai zaɓi mai karewa akan mai wanzuwa fala aqala inda babu hankali tare da shi bima fil hadisi domin abin da ya zo cikin hadisi manzo Allah ce a duniya daru man man la dara la akwai la ba au bai sa ba a duniya daru man la dara la duniya gida ne na wanda ba yi da gida duk wanda ya riki duniya ya rike gidansa bai damu da gina lahira ba to ba yi da gida bai samu gida ba tunda ko gidan biliyan nawa ya gina dai zai tafi ya bar shi ko in gidan talauci bai sa ya sai da shi ya rabu da shi ba to dai ai zai mutu ya bar gidan to kaga ta zama gida ne na wanda bai da gida tunda zai rabu da gidan manzo Allah ya ce wa malu man la mala la dukiya ta duniya duk wanda ya dogara da ita bai damu da neman lahira ba to ya liki kuɗi ne ga wanda bai da kuɗi tunda kuɗin zai kare ko kai ka kare ka bar shi sai ce wala ha yajma'u man la aqala la man la aqala lahu da bai da hankali mahaukaci yanzu ba shi da yake tara dukiya laha a duniya mahaukaci wanda bai da hankali shi da za ga yana tara abin da ko ya mutu ƴaƴansa da jikokinsa ba su da cinye abin da ya bari ba to ina hankali a nan kuma ka tafi hisabun dukiyar yana jiran ka a lahira kai baka ci ba baka yi sadaka ba baka ba da zakka ba baka ba da haƙƙin makotaka ba baka ba da haƙƙin zumunci ba da haƙƙoƙi ta tare da dukiya Allah ya ce wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum cikin dukiyoyin da suka tara akwai haƙƙi haƙƙi Allah ya kira ba wani kaga dama ba akwai haƙƙi lisa'ili ga mai bara wal mahrum da talaka wanda aka haramta masa arziki to duk wanda kaga yana tara duniya ba tare da ya kula da lahirarsa ba baya gina lahirarsa to wannan la aqala lahu ba'i da hankali sai imamu kawo ya ce lillahi zarru shafi'i dukkan ilimin imamu shafi'i iko ya tabbata ga Allah ai su kana yayin da yake cewa inna lillahi ibadan fatila talaqud dunya wa haqul fitana nazaru fiha falamma alimu annaha la zarri hayyin wa tana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna ina cewa inna lillahi ibadan fatila hakika Allah yana da wasu bayi masu lura masu hankali daga alfidinat Allah yana da wasu bayi masu lura talakun duniya da suka lura da idan basira suka ga yadda duniya take da halaye da yadda za ta kare sai suka sake ta kuma saki uku sakin da babu tsoro wa kafin fitina suka ji tsoron fitinuwa kar ta raba su da Allah ko mace ka aura kanka tana kokarin raba ka da dangi da yan uwa tana kokarin raba ka da addini ai in kana da hankali za ka rabu da ita dukkan da kuma duk san da kake mata to ya kwatanta duniya da kyakkyawar mata ga mutum ya auro to da suka lura da halayenta ba mai kyau bane za su kai za ta kai su tabaro sai suka sake ta saboda sun ji tsoron fitina nazarin fiya domin sun yi duba sun yi nazari cikin duniya falan ma alimu yayin da suka san cewa annaha ita duniya laifat wa kanan ba ta zamanto mazauni ba ne hanyar ga dukkan wani rayayye ba ta zama gurin zama matabbaci ba ga duk wani mai rai to ji aluha lokacin sai suka sanya ta ta zama teku mai zurfi fi baharin lutfi ya kashe humoji rufo ke mawuyi allujja din zurfin teku sai suka mai da ita duniyan kamar wani teku ne mai zurfi wanda kuma inda za su je ita ce lahira dole sai an keta ta wannan tekun to wata kazu salih al'amali sai suka riki kyawawan ayyuka irin sallah azumi zakka hajji sadaka karatun alqur'ani taimakawa gabayu ciyarwa da shayarwa sai suka rike shi sukunan shi da jiragen ruwa fi hada a cikin wannan duniya da wannan tekun mai zurfi na duniya to sai imamu sawai ta walaysa muradu min zalika tarka duniya al'asar amma fa abin da ake nufi da wannan baitoci da wannan aya ba ana nufin mutum ya kyale duniya kwata-kwata gaba ɗaya ce shi ba zai nemi komai na duniya ba zai nemi arziki ba zai nemi abinci na halal a duniya ba ba haka ake nufi ba wal urufi inda hadil marra ba ana nufin wai ya fita a duniya take yanzu ba bal al muradu abin da ake nufi la yaj'aluha kare sanya duniya akbara hanni ita ce mafi girman damuwa kare zama damuwar da yake yi a neman duniya ya fi damuwar da yake a neman lahira wannan shine illar kare mai da ita akbara hannihi wala mabala da ilimi kar ta zama ita ce mafi iyakar saninsa shi kawai duniya ya sani game da lahira bai san komai ba domin baya neman ta baya neman ilimin da zai santa ya bauta wa Allah da zai samu lahira wannan shine illar wa inna ma yadlubu dunya mumini yana neman duniya ne ya sa ina biya alaki da mata rabbi domin ya nemi taimako da duniya da ya samu a bisa hidimta wa ubangijinsa da ta kuna mazra'atan da akirati domin duniyar ta zama gurin shuka ce da zai girba a lahirar da ma fi hadisi domin abin da ya zo cikin hadisi manzo Allah ce ni'mal malu salihu fi yadi rajul salih ma dalla da dukiya mai kyau wato dukiya ce ta halal fi yadda rajulin sali kuma a hannun mutumin kirki salihin bawa wanda yana ba da zakka yana ba da sadaka yana taimaka wa gajiyayyu yana ba da haƙƙin makotaka yana cire haƙƙin zumunci manzo Allah ya ma da da irin wannan dukiya da kai ka kai ka samu a rajulin sali mutum sali to imamu kawo ke fasudiru abin da yake cutar da musulmi shugulul kalbi shagaltuwan zuciya game da duniya wa niyyatu su da kuma mummunan niyya ko da talaka ne shi bulu da ya samu kuɗi zai tantama zai wataya zai ji daɗin sa ko da zai bata lahirar to wanda shi ne abin da yake cutar da musulmi ba wai neman duniyar ba a'a ka san haƙoƙinta kuma ya zama ba ita ce damuwarka ba shine Allah yake cewa wa ma inna Allah khairu wa abqa أفلا تأكلون إلا بقاء كلتا با بما وعدناه أكرم وعدناه وعدنا كرم فهو آتيه كمن متعنا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الله يقول وعدناه وعدا حسنا yanzu mutumin da muka masa alkawari wa'adan hasanan kyakkyawan alkawari fa huwa laqi kuma zai gamu da wannan alkawarin ai musibu zai samu wannan alkawarin da muka yi masa fa huwa jannatu alkawari ita ce aljanna mutumin da muka masa alkawari mai kyau cewa in yayi imani yayi sallah yayi zakka ya ba Allah sau da kafa za mu masa sakayya da aljanna zai zama kamar mata alawo kamar mutum da muka jiyar da shi daɗi mata alhayat duniya irin jiyarwar daɗin rayuwar duniya kaɗai fa yanzu da jin daɗin da yake gushewa an karibin nan ba da daɗewa ba Allah ne yake tambaya mutumin da muka wasa alƙawari za mu ba shi aljanna rabonsu a lahira zai zama daidai da mutumin da muka ba shi jin daɗi a nan duniya ثم هو يوم القيامة sannan shi wannan da muka ba jin daɗin nan a duniya a ranar tashi alkiyama zai nuhu gari nan nara yana cikin masu halartar wuta wanda za a halartar da su a samu a cikin wuta al'awwal mutum na farko man adanahu wa'adan hasanan al-mu'minu shine mu'mini Allah yake buga misali wa kana nabiyyu man mata'alahu mata'al hayati dunya al-kafiru shine kafiri ai ma'ana dai amsa shine la tusawi bainakuma ko la tusawi ne nunu ne ko ta'u amma nunu din yayi la nusawi tunda Allah ne yake magana ban wa'adallahu kaga nunu ne mata'alahu aibin la nusawi bainahuma ba za mu taba daidaita tsakanin su wanda muka bashi aljanna da wanda muka bashi cin dadin duniya kadai a lahira muka sashi a wuta ai ba za su taba zama daidai ba dunun din da la nusawi bainahuma na'am wa yawma yunadihim
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون
نعم أي واذكرك تنا يا رسول الله يوم يناديهم أي الله لا ندى الله ذي كلا كافرين أي المشركين الذين عبدوا غير الله على لسان ملائكة العذاب Allah zai kira mala'ikun da suka bauta wa wannan Allah, amma kiran zai zo ne a harshen mala'ikun azaba. Au ko kuma annida'u min Allah lahu, kiran na hakika ne Allah ne zai kira su. A nan والمنفي أبن أكا كوري في آية الشاهد الله يقول ولا يكلمهم الله يوم القيامة الله بزي زنشير سبحانه وتعالى عن القيامة أنا نقول كلام الرضا والرحمة زنشير زنشير يقدر الله لجن أين الله بزي زنشير ولا ينافي بايا كوري وأنه يكلمهم كلام زبد وسقط الله زي زنشير سوء ما إذن زنشير فشي لكما عذابه to annan din ma in aka ce Allah ne ka kira su daidai ne ko kuma Allah zai umarci mala'iku saboda ya yi fushi da su ko magana ba zai musu ba zai sa mala'iku su kira su da umarninsa wa yawma yunadihim ranar da za mu kirawo su wa yawma yunadihim ko ranar da Allah yake kirawo kafirai wa yaqulu Allah ta ce aina shuraka'iya to ina ababan tarayyar nawa allazi kuntum tad'un wanda kuke yayatawa cewa su din shurakai ababan tarayya ne gare ni kuma kan da kuke wata kuka ce ai abokanan tarayya ne to ina suke qala allazina
قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما دعينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون
qala allazina haqa alaihim alqawl to idan Allah ya yi musu wannan tambaya kafiran da kalmar azaba ta tabbata a kansu bi dukhulin nar cewa za su shiga wuta wani muru'asa dalala su ne shugabannin bata to za su ce rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i allazina agawaina akwai kaddarahum waɗancan mabiya wanda muka batar da su wannan jumla ta mubtada wa sifatun da kuma sifa rabbana ha'ula'i shine mubtada allazina agawaina hum shine sifa waɗannan mabiya wanda muka batar da su agawaina hum shine kabarul mubtada mun batar da su ne fa ga wu sai suka bata kama ga waina kama yadda mu ma muka bata mu ne muka batar da su kuma sai ma suka bata kama yadda mu ma muka bata lam nukriha wa lam kila samu ba alal gayyi a kusabata wato abin da suke nufi kenan rabbana haula alladhina agawaina ya ubangijinmu wadancan su ne wanda muka batar da su agawaina mun batar da su ne sai suka bata kamar yadda mu ma muka bata amma ya Allah ba mu tilasta musu ba akan bata ba ba daure su muka yi muna duka su muka ce sai sai bauta wa gumaka ba tabarra'ana ilayka Allah mun yi bara'a ga- daga gare su zuwa gare ka ai tabarra'ana minhum ilayka mun yi bara'a daga gare su ya Allah mun dawo wajenka sai abin da ka hukunta mana ma kanu iyana ya abuduna to wannan gumakan ne suke magana kenan ma kanu iyana ya abuduna ya ubangiji waɗannan ba su kasance mu suke bautawa ba matan nafiya ce wa kaddama al-maqula lil fasila asali ma kanu ya abuduna iyana an kawo iyana maquli a farko aka jinkirta fi'ilin lil fasila saboda rarrabewar karshen aya in ka nuna tsarin ayoyin duk yana karewa da nu'ara ne ya abuduna ya hataduna tanqumuna mursalina da tafa'aluna muflihina haka tsaya take karewa to shi yasa aka jinkirta fi'ilin aka gabatar da maf'uli ma kanu ya abuduna iyana sai aka ce ma kanu iyana ya abuduna yawa kamar iyaka na abu kaga nan an fara da shi iyakan sannan aka ce na abun din shi ma an jinkirta maf'uli na'am وإذا دعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وعوا العذاب لو أنهم كانوا يعتدون
Na'am, wakilan ku shuraka aku, sai aka ce wa kafiran nan to ku, ku je ku kirawo ababen tarayyar naku, ay al-aslamu al-aslamu gumaka alladina kuntum tazumuna annahum shurakaullah wanda kuke yaya da cewa ababen tarayyar Allah ne. Tunda umarni ne dole ku kira su, fa da'awhum sai suka kirayi gumakan, wallan ne ta zibu da gumakan ba za amsa musu. wanda an ba musu du'a a wannan kira nasu inda dama ba su da rai wa ra'aul azaba kafiran nan suka hango azaba ai abbaru suka hango azaban nan ido da ido law annahum kanu yahduna da cewa su sun shirya fi duniya a nan duniya la ma ra'aw fil akhirah da ba su ga azaban nan ba ba su hango ta ba a ranar lahira na'am ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين واذكر لنا يا رسول الله يوم يناديهم ranar da muke kirawo kafirai wa yaqulu mutabayyiz mutai ma za adabtum mursalina to wata irin amsa kuka amsa wa manzannin da muka aiko ile ku zuwa gare ku? da manzannin ku suka kira ku zuwa ga bauta mini wata irin amsa kuka ba su fa hajiyat alaihim al-anbar فأتيت عليهم الأنباء وهم يومئذ يتساءلون fa hajiyat alaihim al-anbar dai labarin abin da suka amsa wa manzannin fa hajiyat alaihim sai makance musu al'ai akbarul munjiya labaran da suke tserarwa min fil jawabi ko a cikin ba da amsa labarin da in ka amsa amsar da in ka bayar za ka samu tsira to irin wannan amsar ce a jekalin ta makance mu yau mu irin a wannan rana don na bidu kabarar wato ba su samu labarin da za su amsa ba wanda lau fihi najatun wanda akwai tsira gare su a cikin wannan amsar ko saboda haka su kafiran nan la ya tasa'aluna ba sa ma tambaya anu ga ya labarin amsar yake yutki tuna sai su yi shiru su kasa ba da amsa din kawai su yi shiru ko tambayi sunan su wanda za su tambaya ma shi ma bai sani ba tunda tare suka yi kafircin a junan su ba amma فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسيه وعمل صالحا فعسيه أن يكون من المؤمنين
fa amma man taba Allah ya ce amma ka ga wanda ya tuba mana shirki daga kafirci wa amana ya bada gaskiya ai sadaka bi tauhidillahi ya gaskata kadaituwar Allah wa amila salihan ya aikata kyakkyawan aiki ai addal fara'iba ya bada farillar da Allah ya tsora masa to ba a sa wannan kam ya kamata an yakuna min al-muflihin ya kasance daga cikin masu labauta ai allazina bi wa'dillahi masu samun tsira a dalilin alkawarin da Allah ya mutu na samun tsira wa rabbuka وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون
wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar Allah ce ya rasulullahi ubangijin ka Allah ya rubu ma ya sha'u yana halittar abin da ya so wa ya khatahu kuma yana zaɓin ma ya sha'u abin da ya so yana halittar abin da ya so ba mai sa shi tilas kuma ba mai hana shi ya halicci abin da ya so kuma a cikin abin da ya halitta yana zaɓin wanda ya so akan wanda ya so inda ta tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah manzannin ma da ya zaɓe su da manzanci to a cikin su ya ce ya zaɓo su ya fifita su akan wasu imam sawu ya ce sababu nuzuli hada dalilin saukar wannan aya annal wali dabna al-mujira babban kafirin nan wali ibn al-mujira istazama nubuwata ya ga girman annabta wa nuzulul qur'ani da saukowa al-qur'ani ala rasulillahi ga manzon Allah yana cewa kamar mu muna nan a ce wai an zaɓi wani an naɗa shi annabi mu muna nan a garin makka shi yana ga wannan abun ba mai yiwuwa bane wa qala yana cewa da wala nubi da hadal qur'ana ala rajulin min al-qaryatayn azim shi da ke faɗin wannan da alqur'ani ya haka yato mana wai dan ne yasa ba za a faɗa da wannan alqur'ani ga wani mutum azimin mai girma min alƙaryatin daga wannan garuruwa guda biyu na maka da madina ba a ce a garin maka ko a garin madina a zaɓi mutum mai daraja kamar irin shi wa yusuf bijira ɗin a ce shi aka faɗa alƙur'ani don me yasa in za a zama da ƙur'ani ba za a samu ɗaya a wannan garuruwa masu girma a saukar da alƙur'ani ga wani mutum mai girma ba to fa nazalatin ayatu raddan alai sai wannan aya ta sako domin ta yi rabbi ga ya cewa ai wa rabbuka yakhluqu ma yasha ubangijin ka yana nufin abin da ya ga dama ne ba ya shawara da kowa wa ya kataru kuma yana zaɓin abin da ya zo ba tare da ya yi shawara da kowa ba amma kuma wasu ma da mufassiru na fi tafi da hazin ayat malaman tafsiri sun yi saɓani a bisa fasarar wannan aya ala aqwalin kathira a bisa zuwa masu yawa fakila aka ce ya kulu kuma ya sha'u min khalqihi yana halittar abin da ya so daga halittarsa ويقتار ما يشاء منه لطاعته idan ya halicci wanda ya zaba ya yi halitta to kuma a cikin zai zabi wanda ya so ya zabe shi da dafi domin ya yi masa da wanda bai zabe shi ba kuma sai bar shi ya tafasu kanci yana saban Allah wakila wani kauli aka ce ya kalu ma ya shawo min khalqihi yana halittar abin da ya so daga halittarsa wa ya kasaru ma ya shawo li nubuwati yana zaɓin wanda ya ga dama ya ba shi annabtar wakila aka ne ya kulu kuma ya sha'u yana halittar abin da ya so muhammadu shine annabi muhammadu shine ma ya sha'u da farko a wannan kauli wa ya katabu ansara yana zaɓin mataimaka da jinihi ga addininsa sai ya zaɓo masa sahabbai wanda su ne za su haɗu tare da matsala su taimaka wa addini wakila a wata fassara aka ce ya kulu kuma ya sha'u muhammadan shi ba ma'anar ba ya shawo shi ne annabi muhammadu Allah ya halitta annabi muhammadu wa ya kataru ma ya sha'u ma'anar yana zaɓin abin da ya ga dama yana zaɓin a sahaba wuce habban wa ummatahu da al'ummarsa kuntum khaira ummati uku jannin nan wannan ƙauni kuma yana da hadisi bima ruwa domin abin da aka rawaito manzo Allah ya ce annallaha iktara ashabi alal alamin hakika Allah ta'ala ya zaɓi sahabbai na akan dukkan talibai duk wani mutum kowane ne gurin girman sa a wilaya to bai kai sahabin manzon Allah ba yace Allah ya fifita sahabbai na akan dukkan talibai siwan nabiyina wal mursalina in banda annabawa da manzanni in dai mutum ba annabi bane ba manzo bane to bai kai darajar sahabin manzon Allah ba kowane ne sannan manzara ce wa tare min ashabi arba'atan sannan Allah ya zaɓi wasu wasu mutum hudu daga cikin sahabbaina shi ya ya tsaya iya arba'atan min ashabi to sai malamai suka ce ya ali yana nufin Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali fa ja'alahum ashabi da ya zaɓi waɗannan guda hudu sai ya san ya san su ne sahabbaina na hannun dama wafi a sahabi kullum kanu amma fa akwai alheri a cikin dukkan sahabai na ba iya hudun ba ne kaɗai dukkan sahabi na yana tare da alheri sannan maza Allah ce wa tara ummati ala sa'irin umma Allah ya zaɓi al'umma ta akan sauran al'ummai wa katara li min ummati arba'ata quruni kuma Allah ya zaɓa mini ƙarni hudu daga cikin al'ummata ƙarni uku na farko a jere kai quruni ƙarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم guda nawa kenan uku to sai kuma karni na ƙarshe wanda annabi isa zai sauko su ne suka zama arba'atan din sun fi kowane karni alheri wa kadin tara muhammadan ala sa'irin makhluqat hakika Allah ya zaɓi annabi muhammadu ba a cikin mutane kadai ba ala sa'irin makhluqat akan dukkan halittun Allah wa tara ummatahu ala sa'irin umam Allah ya zaɓi al'ummarsa akan sauran al'ummai فكما هو أفضل الخلق على الإدلاك كما يدى من ذا الله شين مفي في شنها لنسى على الإدلاك وهكذا أمته أفضل الأمم على الإدلاك الأمة إذا مفي في شنها الأمة أبو سوا وإنساوا الله وما كان لهم الخيارة الخيارة ذاتي ذاق وألا رضا النبتة وألا رضا القرآن ma kana lahu wannan bai kasance a wajen su ba su mushrikan makka alkiyaratu an iktiyaru fi shay ba da zabi a cikin wani abu shine an iktiyaru alkiyaratu wal ma'ana laysa bil khalqi jami'an al iktiyaru fi shay babu zabi a wajen halitta gaba ɗayan cikin wani abu sai abin da Allah ya zaba la zahiran zaɓin ko na zahiri da wala batinan ko na batini bal kiyaratu lillahi ta'ala fi af'ali zaɓi gaba ɗaya na wajen Allah cikin ayyukan lima fi hadithul qudsi domin dalili ko abu ne a hadithul qudsi Allah yake ya ibadi ya ku bayina oh ya abdi yana magana da mufradi ya kai bawa na dan dan adam an da turidu kai kana nufin wani abu wa ana uridu ne ma ana nufin wani abu daban wala ya kunu illa ma uridu amma ba abin da zai kasance ba abin da zai tabbata sai abin da ni nake ne amma ba za ta wai kana taka Allah na nan ko to ma'anar wannan hadisi kenan an ta turidu wa ana uridu kai kana da naka nufin ni ina da nawa nufin to a ƙarshe dai wala ya kunu illa ma uridu ba abin da zai tabbata sai abin da ni nake nufi to fa in sallamta ni ma uridu idan ka sallama mun abin da nake nufi ka ni kauya ka bi a dai su kama uridu zan baka abin da kai ma kake ni wa in lam tusallim li ma uridu amma an baka sallama mun abin da nake nufi ba a ta'abtuka bi ma uridu zan wahalar da kai cikin abin da kake nema din tunda ban kaddara ka shi ba in ba ka sallama min cikin abin da nake nufi ba a ta'abtu ka zan wahalar da kai fi ma su ridu cikin abin da kake nema su sannan kuma a ƙarshe ka sha wahalar banza wala ya kunu illa ma uridu ba abin da zai kasance sai abin da ni nake nufi wa inna ma kasar mufassiru al-mushriki na bizali shi mai jalalai da anan ya keɓance mushrikai da ma'anar wannan aya da yace ma kara lahum yace ayyul mushrikin al-kiyara ko bizalika da wannan aya yayi wannan mura'atan domin kiyayewa da sababin nuzulin ga dalilin saukar aya ta wani zulubin jira da yake cewa ai laula nuzula hadha alquran ala ala rajulin da qaryata ne azim na'am sai Allah ya ce ma kana da hudul kiyar wato zafi cikin wani abu baya kasancewa a wajen kowa sai Allah subhanallah ya tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yushriku na gabalin abin da mashirikai suke tarayya gare shi ai an ishrakihim ya ɗaukaka gabalin shirkar ta su qala ulama malamai suka ce la yanbaji li ahadin baya kamata ga wani mutum an yi qaddima ala amrin min umuri dunya wal akhirah ya gabata ga wani al'amari daga al'amuran duniya ko na lahira al'amarin duniya sawa'u neman aure zai shiga ko wata sana'a zai fara yi ko wani aiki yake so ya yi a rayuwarsa ta duniya ko kuma aikin lahira yana so ya je neman ilimi ne ko ya yi wani aiki na lada to baya kamata ya shiga wannan abin kai tsaye hatta ya alallaha ta'ala al-kirata fi zalika har sai ya roki Allah ya masa zabi cikin wannan abin wa zalika hanyar da ake neman zabi wajen Allah ya an yusalli rak'atayn salatul istikharah ya sallaci sallah raka'a biyu salatul istikharah sallan nan ta neman zabin Allah wanda ta zo a hadisi kenan ya qara'u fi rak'atin ula ba'da ummul qur'ani to abinda malamai suka zaba duk da hadisi bai ayyana ga irin surorin da zai karanta ko ayoyi da zai karanta ba amma malamai sun zaɓi da an samu san samu ne bayan fatiha a raka'ar farko ya karanta wannan aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna kafa daya sannan wa fi saniya a raka'a ta biyu bayan fatiha sai ya karanta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra lan takuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida al-aya zuwa ƙarshen aya kamar da muka karanta kuma sannan in yayi sai yayi sallama ya du'a fi du'a fi du'a al-warid fi sahih al-bukhari sai ya daga hannu yayi addu'a da addu'a nan da ta zo a cikin sahih al-bukhari an jabirin wanda ya roshe ta daga jabir ibn abdullahi kala yace kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha manzo Allah yana koya mana yin istihara cikin dukkan al'amura da suka taso kama yu'allimuna suratan min al-qur'an kamar yadda manzo Allah yake koya mana sura daga cikin al-qur'ani in an saukar masa haka yake zo da ya koya mana yadda ake istikhara يقول ما الله yana cewa idza hamma ahadukum bil amr idan ɗayan ku ya himmatu da yin wani al'amari sawa'un dunyawiyyin aw ukhrawiyyin falyarka raka'atayn min ghayr al fariida sai raka'aci raka'a biyu ba ta farilla ba thumma yaqul kamar da muka faɗa in san samu ne ya karanta waɗancan ayoyin thumma yaqul sanan yayi sallama sai ya ce Allahumma inni astakiruka bi ilmika ya Allah inni cewa ni astakiruka ina neman zaɓinka bi ilmika da iliminka na gaibi wa astaqdiruka ina neman ikonka da kudartika da kudirarka wa as'aluka ina roƙonka min fadlikal azimi daga daga falalan nan taka mai girma fa innaka taqdiru domin kai ne kake da iko zartar da al'amari wa la aqdiru ni ba ni da iko wa ta'lamu kai ne kake da sani wannan abin zai samu ko ba zai samu ba in na samu karshen sa alheri ne ko ba alheri ba wala a'lamu ni ban sani wa anta allahu yughib kai ne masanin dukkan wani gaibi allahumma ya ubangiji in kunta ta'lamu in ne ka san anna hada al-amra wannan al'amari da nake nema ka san cewa khairu li alheri ne gare ni fi dini cikin addini na ba zai raba ni da addini ba wa ma'ashi da rayuwa ta ta duniya wa aqibati amri da karshen al'amari na au ko kuma kulka ce fi ajil amri duk wanda ka faɗa a cikin wannan biyu ko cewa kai Allah hada al'amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma ka ce Allah hada al'amra khairul li fi ajil amri cikin magaggaucin lamarina na duniya wa ajili da da majinkicin sa na lahira to faqadirhu li Allah in dai alheri ne duniya da lahira to Allah ka kaddara shi gare ni wa yasirhu li kuma ka sauƙaƙe shi gare ni in na shiga nema a same shi cikin sauki wa in kunta ta'lamu in kuma Allah dama ka san cewa anna hadha al-amra sharrun li wannan al'amari da nake nema sharri ne gare ni fiji ni cikin addini na wa ma'ashi sharri ne a rayuwata ta duniya wa aqibati amri sharri ne ga ƙarshen lamari na au qala ko kuma ya ce fi ajili amri sharri ne gare ni cikin magaggaucin lamari na na duniya wa ajili da madirkincin lamari na na lahira in Allah ka san sharri ne fa sirbu anni Allah ka juyar da shi gabari na wa sirfuni anhu ni ma Allah ka juyar da ni gabarin in yayi gabar ni na yamma ko in yayi yamma ni na gabar wa qadir li al khaira kuma Allah ka kaddara min alheri haisu kana duk inda ya kasance kuma rabbi ni bi sannan Allah ka yaddar da ni da wannan alheri yadda da ne ya daga wannan najarin su da san shi inda ba alheri bane Allah ka juyar da zuciya ta na manta da shi shi ma ka juyar da shi ya daina nema na sannan sai ka kaddara min alheri duk inda ya kasance sannan kuma ka sa na yadda da shi na so shi kamar yadda da nake son wancan makala sai maza Allah ya ce in mutum ya zo nan wa yusalli hada da wuce ya ambaci bukatarsa in aure yake yi sai ya faɗi sunan matar ko yarinyar da yake nema da aure in sana'a ce sai ya faɗi nau'in sana'a da yake so ya fara in takara zai tsaya sai ya faɗi ilimin matsayin da yake nema in wani aikin gwamnati yake nema ya faɗi ilimin aikin da yake nema to in alheri ne zai ga hanyoyi suna buɗuwa ta hanya mai sauƙi zai samu wannan abun kuma abun zai zama alheri in kuma ba alheri ba ne to zai ga abun yana fita a ransa yana fita a ransa halabi ma baya sha'awar abu wa ruya ada wata wani hadisi an anas da anas dan malik annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala lahu annabi ya ce masa ya anas ya kai anas idza hamamta bi amri idan kai himmatu za kai wani al'amari fastakin rabbaka ka nemi zaɓin ubangijinka fihi cikin wannan al'amurin saba a marratin hasu bakwai to kaga a nan wancan addu'a ya kamata mutum ya bai mai ta kwana bakwai inda gashin nan maza Allah ya ce wa Anas idan wancan hadisi na jajir ne wannan kuma Anas maza Allah ya gaya wa in kan himmatu za ka wani al'amari to ka nemi zaɓi a wajen ubangijinka hasu bakwai sun sannan unzur ila mayan diku ila kalbika sai ka saurara ka ga me zai yi rigayar zuwa zuciyarka wannan abin da kake so shine zai za ka ji ka ci gaba da ƙaunarsa ko kuma za ka ji kuma yanzu ba ka san shi wani abu daban kake so in kai wannan so bakwai to ka saurara ka ga me zai yi rigayar zuwa zuciyarka duk abin da ya riga a zuciyarka ka ga shi kake so wa aminu kawai ka je ka aikata shi shine alheri fa inna alkhaira domin alheri ya tabbata fi a cikin wannan abu in ta wani hadisi anan ya kare to imamu zawji fa in lam yakun ya bada shakku hadai hadai ayatai to idan mutum da zai istikhara bai haddace waɗancan ayoyi guda biyu ba wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktabu ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna da kuma wa ma kana lil ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون مؤمنة بأمرهم ومن يأت الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا idan bai haddace waɗannan ayoyi ba to falyaqra ko sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka al-farko kenan wa ikhlas da qul huwallahu ahad a raka ta biyu kaga shi kenan an فإن لم يكن يعبر هذا الدعاء وكما بهذا شوانا الدعاء من الأوبة وكما تقرأت ما زي أهمتني ولا أبو مزاعة تكدون أيضا قوة زي كلام رأى سوى هذا الكلمة من الشيء كي ما في نوي وأمة بزي زي كلام شوانا الدعاء فصبر الكاي أو قوة حد الشيبة وقال يقرأ يسر زي كلام اللهم اكشر لي الله كذابا واقتر لي كذا ذابا duka ma nazar shirni da shir da ikitab Allah ka zaɓa mun ka daɗa zaɓa mun shi kenan kamar kai wata addu'an ne ya ce wannan kamar ruya kamar yadda aka wato wannan an aisha daga nana aisha an abi bakar daga babu da tana abubakar radiyallahu anhu ma idan wata ta ma wato kawai in kai wannan sallar ko da wancan ayoyin ko da kulhuwa da ko da kuliya da kulhuwa kawai ka ɗaga hannu ka ce Allahumma shirli wa katarli kaga dai duk dakikancin ka aika haddace wannan ko Allahumma shirli wa katarli wa alam ka sani anna hadhihi kayfiya wannan kayfiya hiya alwaridatu fil hadith sahih ita ce wacce ta zo a cikin hadisi ingantacce riwayat Imam Bukhari to amma wa amma istikaratu bil manami amma yi istihara da bacci bayan kayi wannan addu'ar kuma ka ce wai sai Allah ya nuna maka wani abu a bacci a wannan kuma wani abu ne daban babun ka daban wannan al-mubashshara ne Allah zai zai iya nuna maka a baccin amma fa ba dole ne wai in kai sai ka ga wani abu a cikin bacci ba kawai abin da ya faɗo a ranka ka gamsu da shi kawai ka je kai aw bil mutabi ko ma fi istihara da alqur'ani a rike ƙur'ani a karanta fatiya da wasu addu'o'i idan ka buɗe wa farkon sutura abin da ta gaya maka kawai ka je ka aikata in hani ne kar ka yi wannan abin in umarni ne ka je ka yi awu su ba su koma su yi da tarbi a dunkule tarbi a ajiye a ɗauka kuma a kirga a kirga a zo ƙarshe kuma a yi jawabi to fa dai sawari da anin da bi wannan kowane ɗayan ukun nan ba wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani za ka yi hawan ulama'u a dalilin wannan ma malamai kuka hau suka karanta wannan ba su ce dai haramun ba ba su ce shirka ba saɓani masu kawar harshe a yanzu wani za ka yi hawan ulama'u domin wannan saboda rashin ganin wannan a hadisi daga baya aka fare shi yawancin malamai suke kin wa kawai suka ce nau'in mina iyarati wannan wani nau'i ne na canfi kaga nan babu ce nau'in mina shirki ko mina bid'a ko mina fitiki ba saboda suna kokarin kauce wannan lafazi gudun karka kafu ta musulmi akan abin da baka san shi asali a ina ya samu ko baka san kuma ya yake yi ba baka san a zuciyarsa me ya dauki wannan abu ba kar ka yi garajen kabur da musulmi don ka gaina wani abin da kai baka sani ba ko ilimin ka bai kai ba su dai malamai da suka duba ba su ga wannan a hadisi ko daga bakin manzon Allah ba sai suka karhanta shi suka ce yayi kama da nau'i na canfi iyanan suka tsaya amma ba kafirci babu shirka wa rabbuka ya alamu ma tukullu suduru ko baka karanta ba eh to to alhamdulillah صدق الله العظيم alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya mu labar to masu neman addu'a Allah ya bukatu na kai abinda muka karanta daidai Allah ya mu labar wanda muka yi kullum kuma Allah ya ji mana Allah ya yi mu marasa lafiya kuma Allah ya ba lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya da suka zo wani Allah bari su yi don su lafiya Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da azumin mu da dukkan ibadun da muke gabatarwa a wani wata mai albarka Allah ka sanya mu da cikin bayan da kake yantawa ka zo rubuta a cikin wannan mata Allah ka ji dan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ɗan uwanmu da maƙwabtanmu da suka rigaye mu wadanda suke raye in ta ku na zo Allah ka samu suka da imani masu ba da sadaka Allah ka ja musu bukatun na alkhairi wadanda suke neman addu'o'i a wajen mu Allah ka ja musu bukatun na alkhairi wadanda suke taimakawa wannan karatu yana guda daga cikin da aljihun Allah ka taimaka mu masu tsaya mana man jannare su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ja mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموحد بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا عادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين علما لأوليائك وحربا لأعدائك تذل بك من أحبك ونؤادي بأداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التقلات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ya gida